الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قوم شرع لساني ويسر لي أمري وأعلن عقبة من لساني يقول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم الخميس شهر وشهر سفر shekara ta duniya da yankin da talatin da tara wanda ta yi daidai da uku ko biyu biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da sha bakwai jami'a muna cikin littafin mu na abu abdalla muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala al-adab al-mufrad babban littafin da yake bayani akan abubuwan da ya shafi biyayya da iyaye kyautata wa iyaye zumunci da kuma sauran mu'amala ta yau da gobe. Da ba an ba manta wa mun yi darasi nawa. Darasi nawa ku. Takwas. Za mu tashi darasi na tara. Insha Allah ta'ala mun tsaya babi na talatin da shida. Za mu tashi babi na talatin da bakwai. باب كلة الجراحي المشرك والتهديد باب da yake magana akan sadar da zumunci ga ma'abucin wato zumunci amma mushriki wanda ba musulmi ba wataƙila mahaifi ko mahaifiya ko wani ɗan uwan kawaki wato musamman ma dai iyaye su ba musulmi ba ne amma kuma wato kai musulmi ne kuma Allah ya jarabe ka da su to shi ne ake magana a yadda za ka kare musu da zumunci wata hadiyar da wai musu kyauta hadisi na 71 da tsara Muhammad bin Salam kala akhbarana Abdus ana ubaydillah wannan Abdus shine Ibn Sulaiman al-Sulaiman wasu malayan ka ce sunan ka Abdurrahman eh sai dai wannan lakabin nasa Abda din ya fi wato yawo a kansa mutum ne wato makaranta alkurani kuma kada da yin sosai dan ya rasa aure ne ne ke kada da yin da wani da takwas ko kuma ka ce da wani da bakwai wajina yake cewa ana ubaydillah an karbo daga ubaydillah shi kuma shine ibnu umar bin hafsin ubaydillah ibnu umar ibnu hafsin ibnu asim shine ubaydillah kuma yana cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina da ake bara da babban malami ne Allah ya kawo sarki wato ya wuri masa kokolwa da kwalai kwalai da to shine yake cewa Allah bi an ibn Umar an karbo daga Nafi shi kuma Nafi shine Maula ibn Umar shine wato balaran bawa Abdullahi dan Umar lokacin da aka je wani yaki aka samu sai ranto ya fada rabon Ibn Umar sai ka ne kware da shi dan kana kan jamuwa ta za ka ga wai Abdullahi da Nabi shi kuma ya rasu a shekara ta 117 wasu suka ce 120 shi Nabi zai ke cewa ni bi Umar ra'a Umar kullatan sayra wata rana sai na Umar ya ga wata riga mun ji wannan hadisin a baya wata riga wata take a sunna an mai zane zane shine wata take tumar sama da kasa fa kana zai ce ya rasulullah ya ba shi Allah la yuskaraita hadi ila ma kace wannan riga falajista yawmal jumu'a kada ka sa ranar juma'a wal wafud idza atawka kuma karka ga saboda baki idan sun zo ba faqala ya umar din ya kai umar inna ma yalbasu hadihi man la salata la ka sani cewa wanda yake sa wannan shine wanda bai da rabu mara shi rabu shi yake sa wannan kuma odiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulan wata rana sai aka kawo annabi alaihi wasallam rigunan dai ne na hulla rigunan hulan abin da abin tumar ce complete aka kawo wata da yawa ba guda ɗaya ba ba da ila Umar bin Abdullah sai da shi guda ɗaya ya aika wa da Umar da ita kyauta ka ga abin da wani yake faɗa ga wanda yake a cikin Muhammadiyya ita kyauta idan aka yi ba ba kai karo ba ana so musamman za ga Imam Suyuti yake cewa akwai abubuwa bakwai da Annabi Alayhi Salatu Wassalam baya mai da kyautar sun bi an bar an al-Mustafa sab'un yusannu qabulaha idza ma biha قد أصف المرء حلال تجيني يجيوا abubuwa bakwai idan aka yi wa mutum kyautar su wato in aka ba annabi alaihi salatu wasallam kyautar su baya mai da sai yake cewa da nono da mai mai wanda ake daba a matsayin turare na jiki da kuma raihan abu mai ƙarfi sannan kuma da turare kansa da kuma abu mai zaki duka wayannan annabawa da ya zo salam baya mai da wani kulle mu mutaji da abin da yake bukatar sa a lokacin idan ga wani duk baya aljihdi sai dai kamar da muka gani annabawa baya cin sadaka amma yana da mai kyauta saboda yake sadaka wanda ake tausayi ake ba ita kuwa kyauta wanda kake so kake kauna kake girmamawa shi kake ba to shine bambanci to shine yake cewa an ka masa kyauta sai aika zai da Umar fa ja Umar ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai zo gura annabi alaihi salatu wasallam yake ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ba ta ilayya hadi ka aika mun da wannan wakar ta ne duka kunta fiha ma kun kuma da hali na ji abin da ka faɗa akai ka faɗa abin da ka faɗa akan rigar kana da yake ni lam uji halaka li talbata ba ai kuma da ita bane dan kaza an kai bayani akai wannan mun biye inna ma alaitu wa ilaika hakika na ai kuma da ita ne li tabi'a dan ka jiyar auli taksuha ko dan ka tubatar da ita fa da umar li akil lahu min ummi sai da wani ba wani dan uwansa na bangaren mahaifi mahaifiyarsa shi kuma mushrikun mushriki ne mun bi wannan hadisi kuma mun yi bayani babu na 38 babu ta'allamu min ansabi babu da yake bayani akan cewa ta'allamu ku sani min ansabi kuma na daga dangantakar ku rika sani kamar da karatun tafsirin na lahadi da ta wuce a masallacin ziyara na cikin kwandila tambaye wani tsarin bayani da wani bawan Allah ya mana kenan yake ya kamata a ja hankali a kan zulumi sai ce dalilin shi ne akwai wasu suna kwazin dan wa da dan kani amma kani ne da shi bai san waye baban wani ba bai san baban wancan kwazin din na ba bai san shi ba saboda ba zulum gaskiya dai kan bayanin da yayi ya dan wato taba mu kwarai da cewa abubuwa ne da aka yi ne da shine nake cewa wata kila dai wajen da ake tsara karatu kamata ya sa musu adabul mukarrar domin alba kalli ya dan tabo dora amma dai kam abin yanzu yadda zumunci yake ya shiga uku saboda duniya abin ya wuce da yake kamar to sai ko ya wuce abin da umman yanzu za ka ga wani wani ya taka wani zurfi ya ce kai tsara zuwa mai gida wa dai uba daya wa irin wannan la yu'addu wa la yu'ta ba zai ki da dubu ba gaskiya ita cewa lokacin in ce dan din yanzu yana samun dama dama ne sai ya amfani da shi Allah ya kiyaye to shine yake cewa yawa to sai yake cewa ma ta tilura biya amu ku sani daga dangantaka ko irin abin da za ku sadar da zumuntar ku da shi ku sani daga dangantakar ku saboda in baka san alakar ka da wani ba sai za ka tada mata zumunci abin da iyaye suke da shi ne za ka za a daura aure wata ran ba yake yana zane zai ce ku zo ku raka tare za ku je in yaje zai nuna ku ce wannan ai wani ne da wani da wani abokin abokan da yake nuna shi ma wanda zai kira ayan da yake to wayannan ƴaƴan amini na ne kun ga su nan abuwa kaza ce su ne wanda muka je gida kaza ku kun gane su wata ran kuma baya jin dadi ko kuma kawai zai ce to akwai dawa aure a gidan wani ku je ku wakilce ni ku kuka je ku ga yawar ba kaga duk tun daga nan ko baya nan za a ci gaba da zulumi amma yanzu ina boko boko wayewa ce duk an kawo wata wayewa sai wato ta ta ta ne hakan rijiya za ga ba ba zai ji ba kawai wayar da zai dauka a social media ya isar da abin da zai isar ba abin da ya gaba da ko ba ka bane shi ne kawai amma iyaye na da ga dabarar da suke sai a kai a kai ayar su ji babu yanzu Allah zai rufa asiri bikin yake cewa hadathana amr bin khalid qala hadathana abdul bin bakir ali sa'd bin rafi عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مريم أن جبير بن مريم أخبره جبير بن مريم يا ذا كان يجي أنه سمع عمر بن الخطاب يا ذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدرك يقول لنا على المنبر أكم منبر تعلموا أنسابكم كتنجم جنتكم ثم سلوا أرحامكم bayan ku zani kuma ku tare da zumuntanku bayan ku zani ku tare da zumuntanku wallahi la rabbi da Allah innahu la yakunu bayna rajuli wa bayna akhihi shay wallahi zai iya yiwa ga an samu wani tsakabani tsakanin mutum da dan uwansa shi ne a ce mutum wani abu zai shiga na tsakabani tsakanin mutum da dan uwansa wani amma bai ba san cewa dan uwansa bane walau ya alamu alladhi bainahu wa baina wa bainahu da ya sa abin da ke tsakanin su na zumunci min dakhilati rahimi na zumunci la auzahu dalika da hakan ya hana shi aninke ihtihal aninke hadi au take da zumunci akwai da ku ada hanya akan abun hawa kawai wani abu ne zai faru ne danna wani ajara wannan ya fara a gaba na karan na to to ne iwa uku wajen na iwa mun to ku muna baro kawai wani ya to haka ce wata ne mai tauki jirna wa ajira ban za iska zara irin wannan zagi na rajin mutum wallahi yana dagwa sai ga kanin babar da kike an kawo da yake Allah ya ka'a ka zo horon baki ke wallahi wannan zagi zagi ne na rajin mutum dan ba zara wane ne irin wannan abubuwa wallahi yana dago kai sai kanin babar yanzu ko da ba karin baya biyar da wani ne da saurin zaki abun kana abun hawa ka rika saurin zaki mutane ai ba hikima na ta ba waɗansu da muke karatu labari nake irin wannan rashin adalcin ne da rashin mutunci ya ga wakaran mana a wakar jibril limamin biyu ce wata rana ya fito tun lokacin asaba yana tafiya wani da asaba shine zai yi wannan laifi amma da ya zo ya geban zai ce mata banza jahili ta ta wa ya gaya bala abokan zuwa wai jahili wallahi ranar yake kasa komai ko ba gida ya zai da ya kuka na farko ya haife sannan abu na biyu yake yake wato magana cewa jahili ne jide rasu ta inda zai kullo da abu mutumin da yake ajiye dubunnan al'umma sai yana masa karatu amma wai shi ne jahili shi kuma yana kan a taba shi kuma malami wallahi yake wannan kalmar sai ta zaje kuka to haka mutanen mu suke me da saurin laifi ko laifi kai wa mutum ko mutum da ya ma laifi in kai akwai za ga kai ma za ka yi wani irin wannan shi kenan amma saurin zaki a sa wajen zaka zaki kanin mahaifinka sai an hada wani taro kaga aje a bayan an gama dambe sai ga dama al'umma ne wannan sai kuma kunya ta shiga da yawa wasu wallahi suna irin wannan abin yana faruwa ba su sani ba sai wani taro ya haɗa sai ka ga ana kuma kallon kallo sai ka ji wani yana tambaya umma wani ya alaka mu da wata kai dan wani ne ko kaza kaza shi kenan kuma da ka san da wannan abin da rage mutuncin da zaka yi na baya kada ba yi shi ba to shi ne sai na wani ke cewa kada ku yi irin wannan saboda da kun san alaƙar da ke tsakanin ku da ba ku keta zumuncin a wato da ba kace mutuncin sa Allah ya tsare حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ta ibn amr bin nan shi kuma dan karni na biyu da a shekara 170 ya rasu bayan hijira to sai yake cewa annahu sami'a abahu ya ji mahaifinsa shine sa'id bin amr bin eh ya ji mahaifinsa yuhadithu an ibn abbas yana zantarwa daga abdullahi bin abbas annahu qala ya ce in bazu an sabu ku kiyaye dangantakar tasilu arhamakum sai ku tare da zumunta ku fa innahu la bu'da bi rahimi ku sani cewa babu nisa da za zumunci zumunci baya nisa idan qarubat idan aka kusanto ne wa in kanat barida din nisan sa mutane wani yana kamaru ko adabawa ko yobe ko kambaru babu wani nisan zumunci mutuka za a tare da shi ba ba nisa amma magana ce shekara ta goma ban ji gida ba goma to kaga al'amari ya lalace to idan da ana tare da shi ba zancen nisa ko da aina ko a lantsan da yake in dai za a tadar to babu nisan zumunci wala qurba biha idza ba'udat babu kusanci ga zumunci kuma idan aka ne da kai dan za ga wani anan layi yake sannan kamin yana kan ko kuma daga nan kanin yana bakin titi wajen barkar amma Allah ya jaye wata biyar ba garba biyar to kaga ina kuma wata kila wanda suke nesa su kuma ba sa wata ba su gansu ba to kaga babu nisan zumunci ana tare da shi kuma ba kusanci idan ana nisan tare dan wani za ga ga gida ga kuma ana zama ka za ga wani a jere suke wa da gani da gani ce sai ce wallahi kwanan sa goma bai ga wannan ai ba haka ake ba alal akalli kwana biyu ku fika sun ce ba ka je wani yana nan kuwa musamman babban wani yana nan ba ta ji turiyar sa eh yana nan shi kuma karamin yakin ta tun lokacin dawowar da ya kawai a gaisa domin wato kowa ya san kowa yana lafiya lafiya to shine ma da yake cewa annabi alayhi salatu wasallam yake wa kullu rahimin atiyatin yawmal qiyamah kowanne zumunci zai zo ranar alkiyama a sababa ta ɗiga a gaban wanda yake yin zumunci ta shadu lahu bi sila tana ba shi sila tana ba da sila a kansa akan zumunci ta ciyawa ubangiji ya sadar da ni in kana wasalaha amma idan ya sadar da zumunci ita za ta zo ta ba da sila ita ce kan ɗinka eh ko kuma tax din da senior advocate of kiyama za ta zama ko saboda haka ita za ta tsaya ba ranar alkiyama ta ce wannan ya sadar da ni wa alayhi bi qadiyatin sanan da bare ke da akan sa cewa ya yanke ni in ka da kada in ya yanke su ce wannan za ta tsaya ne a wajen lawyer agency kuma yanzu tuhuma ka dage cewa ya yanke ni a wajen da ba mu a baya cewa Allah ya yarda maka cewa wanda ya yarda da ita Allah zai tare da shi wanda ya yi ta Allah zai yi Allah ba mu iko babu ne na 39 babu hal yaqulu al-maula inni min kula babu da zai magana akan cewa shi ya halatta bararran bawa shi ne maula bawan da aka aita kamar na ji da wuce cewa maula ya ibn Umar bararran bawa Abdullahi ibn Umar ya halaka tubawa yace ran ce kai da ina kake yace ni ne fulan daga kaman amulabi yace daga abdullahi dan umar nake ko kuma daga kabilar qurayza nake tunda abdullahi dan umar qurayzi misali ya halaka shi fada haka hadisi yana da rauni saboda islamin sa da zara mamur bin isma'il kana da zara abdullahi ibn ziyad abdullahi ibn ziyad قال حدثنا وائل بن داوود الليثي ابن داوود الليثي وشيني باو حديث مثلا قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ياتي دليل من انت daga wata kabila kake kuntu sai nace min taymi tamim daga kabila taymu tamim nake قال لي من انفسهم او من مواليهم daga cikin su kake kai dan kabilar ne aumin mawalihim ko daga bararrun bayin su kake bawa ne kai a cikin yi musu aiki ko kuwa an kabilan ne kai kuntu zai nake min mawali yace daga bararrun bayin su nake ai yake ba Allah kunta min mawali hakan yace ai da tun dazu ba da ka gani cewa kai kai daga bayin su kake ne ko kuma ina kuce kaga akwai ambijiki kawai ka faɗi yadda kake ba wani zancen ka za ka ba hadisin bai nan da ba amma na kasa da za mu ji ya yi yanka da zai kara bayani a kai babu maulal qawmi min anfusihim shi kenan babu da zai maka bayani akan cewa badarran bawo mutane na cikin su shi za mu kace wancan bai yanka ba badarran bawo mutane san cikin su ne حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله ابن عثمان نعم قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبي عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وهو سيدنا عمر اجمعني قومك فهذا أبو بتانك النبي يأتي سيدنا عمر هذا أبو جماعك كما فجماعه في هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا فلما هاجروا باب النبي صلى الله عليه وسلم yayin da suka zo kofar annabi alaihi salatu wasalam da kana alaihi umar sai sai dawo da yake da gurinsa fa kana yake kad jama'atu laka qawli na tattara maka mutane da inda sai na umar ya ga annabi alaihi salatu wasalam fakami a zalika al-ansar sai mutanen madina suka ji wannan labarin cewa ai annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai da Umar ya hada mar mutanansa suna jin labari fa kalu sai ta ce kad nazala fi quraishi alwahy kai lallai kuwa wahayi ya sauka wa quraishawa wahayi ya sauka wa quraishawa fa ja almustami'u wan nadir sai ga shi suna da mai sauraron abin da za a faɗa da ɗan kallo duk sun zo dan su ji me za a gaya wa yannan mutanen sai da Umar masu nema alheri ke da ma yuqalu lahu abin da za a ga ya musu fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa qama baina azhurihim sai annabi alaihi salatu wasallam ya fito fa qama sai ya tsaya baina azhurihim a tsakanin su fa qala sai ya hal fiikum min ghayrikum sai annabi ya tambaye a cikin ku akwai wanda ba ku ba tambaye ke da duk ku ne kamar a zo guri da sai a duk mu ne sai a duk mu ne akwai wanda ba dan cikin ku ba a cikin ku kalu na wuce ce kwarai kuwa fina alifu na a cikin ba akwai ali me ali a larabci mu a larabci kalmomin nabiyu rahama ba mu faɗi wannan kalma al-ilfu ko khilafa shine wato yarjejeniya alƙawari ba yaki tsakanin da shine ali ba khalifa ba halif shi dirha aw kajid shine wanda kuka yarjejeniya ta kage da wuta kai ne idan ba za a cutar da kai zai maka ba za ka taimake shi zai taimake ka shine hali iska ce a cikin ba wanda muka yi alƙawarin yarjejeniya wa wani ofina da ƴaƴan ƴan uwanmu da abokan su su ɗan ƙyamace in jika da ɓangaren mace ba ruwan su da shi ba zai gafe su ba na kallo na gidan su ba kan kun bari da da jeho sai jika da ɓangaren namiji shine nasu idan kana da ƴaƴan da ta haifa ka gani baka da iko na can bangaren matan ne sai bangaren da mutu kake da iko su hakan ke dauka a jahiliya da annaba ne da zai tsara da ruwa shine gyara musu wannan zama amma da dan dan bace su ba mutu da jiji kan ka da bangaren bace kan kan baka da wata alaka mai karfi ne sai suka ce gashi nan wa kun da uftina har annabi tambaya akwai wanda ba ku ba sai kike ba da wuri har da jikokin na bangaren bata kuma ba ɗan namu bane wa mawalida da bararrun bayin mu fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi ya ku da halifuna lillah daga yau halifuna lillah wanda muke yarjejeniya sake ta wuta da imani cikin mu wa bin ukhtina minna ya'an ya'an mu mata su ma suna cikin mu wa mawalina minna ba zan bayin mu ma suna karewa ma annabi ya kalli sallan ya ki kara sittin ko ko fiye da haka yazo musulunta annabi yake salmanu billah ahlul bayt karewa kenan an janyo shi wanda mutumin Iran ne ba dan Farisa ne asali ba wa balarabi bane amma annabi yake da yau ji dan gidan mu fa ne mutum to shi ne yake cewa wa antum tasma'un lalle ku kuna ji inna awliya ilaykum almuttaqu ku sani cewa masoya na a cikin ku dole wa tsoron Allah annabi ne muku wa'azi an tara ɗan nasu ina su sai ce masoya na a cikin ku ne masu tsoron Allah fa in kuntum ulai idan ku kasance masu tsoron Allah fa za ka to shi kenan haka ne shine fa in kuntum ulai ai muke ina fa za ka ai fa hasan haka ne ai kyau shine fa za ka ya salam wa illa in ko ba haka ba fanzuru to ku saurara ai shine wa in lam takunu muttaqina fanzuru al-aqiba in ku zama masu tsoron Allah to ku saurari kanti ba gwana iza ya fada a can mambada a biyu amaru lam yashri a biyu na tabu duk wanda ake je jin kirkar da shi to ya saba sabarata wato gaggautar da shi wa ruwa annabi alaihi salatu wasallam da abin da ka dauko na ne hukuka la ya'tin nasu bil amali yawm al-qiyamah yace kada wani mutane su zo ranar alkiyama da ayyuka wa ta'tuna bil asfar mutane daban wanda ba su da alaka da ni su zo da ayyuka masu kyau ranar alkiyama wa ta'tuna bil asfar ku kuma ku zo da noye noye na lebo kuka kun tuwa ne kun da tuwa ne kun yi kaza annabi yake ga yau kar mutane wasu daban wanda ba su da alaka da ni su zo da kyawawan ayyuka ku kuma ku zo da ayyukan da ba shi kenan ba fa yuradu ankum abujiro muku wato fayyisu abujiro muku da wannan ayyukan sun manada sannan sai gila fakane shi ya ayu annas ya ku mutane wa rafa'a yadayhi yadahuma ala ru'usi quraish sai annabi ya daga hannayensa yana ta kotu akan kayuwar qurayshawa abin da yana daga hannu yana nuno su ayu annas ya ku mutane inna qurayshan ahlu amana ku sani cewa qurayshawa ba abota amana ne a ruwayar imamu Ahmad cewa inna quraijan ahli sidqin wa amanah su quraijawa ma abota gaskiya ne da amana quraijawa man bazi ya bihim duk wanda ya zalunci su qala zuhair azunnu qala al awasir zuhair yake cewa ina tsammanin wato cewa ya al awasir al awasir jam'i ne na asur aso shi kuma guri na alaka shi ne aso wato duk wanda ya zalunce ka alawa to wasu ramuka ne al-kufra wani rami ne da tabbahu Allahu limun qarayni Allah zai jefa shi ya fada da hancinsa duk wanda ya zalunce kwarai da ya kulu zalika salata wa shi da annabi ya bayyana ka haka duk wanda ya zalunce su kaga ya gaba mutuwa a jiya to amma su kuma kurai ya kada wanda ya zalunce ya cutar da su ya mutu wa ji cewa wanda bai zo da aiki alkhairi ba annabi yace ba ruwa na da amma wanda ya zalunce ta al'awatir wasu ramuka ne na wuta da za a je baki ya ci da hanci kabbahu Allahu bi muqarrin Allah zai je baki ya ci da hanci ya kuma zalika salata wa rasi da annabi ya fara da su babu da arba'in da ɗaya babu mana ala jariyati babu da yake magana akan wanda ya kula wani wani wani gurin ba wani littafin babu man alfaqa jariya ne babu da yake magana akan wanda yake yadda mata bi yara mata ɗan mata kafin su aure a gidansa awwa hidatan ko daya ba wanda ya kula da yan mata guda biyu awwa hidatan a je ka samu kyamu jama'a alheri samu ya mutu alheri ya mata alheri حدثنا عبد الله بن يزيد حديث ne mai kyau kala حدثنا هرملة بن عمران dan Abdullah ibn Mubarak yana cewa Harmala bin Imran yake yana cikin mutane masu hankali domin awajin shi a shekara ta 80 ya mutu a shekara ta 100 da wato 60 ya shekara ta 80 a duniya to sai yake cewa abu hasin at-tibibi ana abi usana al-mu'afiri an kuma ta bin adir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo kira da Allah ta Allah tabbata dan shi kuma ta dan adir yana cikin wadanda wanda suka mutunta da wuri sannan kuma yana cikin wanda suka haɗa alqur'ani wajen tattara alqur'ani hadisi eh dan ibnu hajar yana faɗa a cikin rubari a cikin littafin sa cewa shi dai da ya rubutun hukumar gida da hannunsa ya gani yana cikin wanda Allah ya hore ganin littafin hukuma ibnu hajar da hannunsa a masa tun a wannan lokaci saboda haka babban malami ne hadisin alqur'ani fasalin cikin da gado in kana Allah ya bashi fasaha harbi bisa yake rubuta bai cika yana da wani cika sosai na na wakoki dan sai da wawe a lokacin da zai yi tsora bar aiki shine shugaban masu karbo haraji sannan kuma ya sake yana jagoranci a wani masallaci to shine kuma bin amir an gane ku to shine yake cewa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جاء النبي عليه الصلاه والسلام yana cewa man kana lahu salatu banati duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku wa sabara alaihim ne ya hakuri da su ina hakuri dan karban karban mata ya kula da mutum ka zo mutum da zaka wato waya kula da yaya bayan ya tana kaiwa shekara takwas tara to kashe kudin da ake wata da yanzu ya gudu saboda dole za a kula da fatin da da kaza da kaza kayan kwalliya in ba haka ba kuwa zai ji wani matsayi wani hali domin Allah ya yi awa bani na sha'u fil iliyati wa huwa fil qitani ghayru mubin idan kana da yawa su dole ka rika kula da wannan abubuwa in ba ka ba shi gona hali za ta nemo kanka da ta dole wannan gona zai ya kai ka ga wata hanya da to mata al'ada ba ita ta dora kanta ba Allah ne ya dora maka sannan ba a kula da al'ada ha dole a yi san yadda za a yi ta kwalliyan nan dai dan mai da za a shafa da dan gazin da waye dole ka nemo in ba ka da matsala yau in ba ka da kawace tana nan ita za ta zama remote control din ta a waje to duk wanda Allah ya bashi ya ma ta ne hakuri da su wa kata hulla kalle ke musu kaya yake tibatar da su ne gidaki na daga wadatar da shi ne gida ai mun gina komai ta'ati daga wadatar da Allah ya masa kullu lahu hijabun min Allah za su kasance masa tsari hijabi shine tsari kariya daga wutar حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فدر عن شرحبي وانا شرحبي دين شيني ابن سعد duk suna cewa ba'idi ne amma ana cewa ba wanda ya ji sanin wato yakoki yanki tarihin yakoki shi turare da kuma waɗanda suka je badar sunayen ya haddace su kaf shi saboda haka ana na ana nan a kwana biyu ya fada talauci yana cikin matsala to idan ya je gurin mutum ya tambaye shi yake da Allah ya san taimaka masa in ka hana shi sai ki to ai baban ka bai je badar ba tunda duk ya san badar su kuma babban abu babban wato illa ce ka lokaci baban su je badar tunda tabi'i ne kayan sabai ne yake tare da su ya je kara yin su dawa baban ka bai je badar tashi hankalin ka kai kuma a ce baban ka bai je badar shi ta ce tsoron sa eh tsoron sa ake ji kawai ba ma a zo ya zo ya tambaya saboda kai ya yaba ba ya ce baban ka bai je badar eh makamun sa kenan ya rasu shekara ta dari da ashirin da uku sannan zai yi shekara dari da wani abu a duniya wataƙila zai ba ya tuban ma ya tara ƙarfi ta حدثنا أبو النعمان نعم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المقدم أن جابر بن عبد الله حدثه أوكي حدثنا الفضل بن دكين أي أن شرعبيل قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجر أولاد عباس النبي عليه الصلاة والسلام هنا سوامان مسلم باب ولي مسلم بالنكرة باب ولي مسلم تدركه ابنتان da ƴaƴa biyu mata za su riske shi fa yuhsinu suhbatahu ba ya kyautata zama da su illa adkhala tahu aljanna fa shi shi shi dalbiya su ya sa ya shiga aljanna kaga mai zuwa ya ce fada kamar wanda ka sani wato wani ba Allah da sani fadan da yake da wata tsakan ta rayuwar mutum ƴaƴansa biyar kenan yanzu suna da duk mata don ulubu annas asali ita mata ta samu sabani kaza kaza wata rana sai take gaya mu cewa wata kila tunda ta ga muna da wato muna kan alaka da shi haka ta wace dabara za a yi ita ya ije ta kullum faɗa shi akan tana yin gwamna tana samun ciki dawa zai ta murna da an je an yi tsarin an ganin kuma ta ce to ba kwanciyar hankali har ta yi to wajen tunda shi ya ki ga mun kuma na ce in kika fada zai dauka karar da kika kawo kawai tunda kin fada shi kale hira za ta fado ko ana zoro garo tafiya ta ba zuwa mu wata wura wai duk wata tafiya ki ta ki ta hira tunda ba mu kadai wani jiran ta fado shi ne ke cewa ai da wani ya tsokano zanta shi direban namu shi ne ke cewa ai kaga mutum ya zo ya ce mamaci dan tana yi wa kaya maza zalla yake ji ana kuma su koma ta zalla take ainihin zan Allah ba rashin sanin Allah jiya ka domin ita mace ba kawai ajiya take in yana so ta haifu mace ba ta ba na miji ne in yana so ta haifu mace ba ya ba ta aiki ne ya tsana ba ita ba ne da ita zalla in ma mutum dan boko yake ji ne ka ga an biyo mata boko ko genetic sai ko ba ta in kuma ya yarda Allah sai ya ce to ai Allah ba ku kin sarki lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukrana wa yanjuru wala ya sauka kamar da shi yake ya zama da kullun kai haji da alai eh mun na samu lokaci na gama abin da zan fara na dai wannan haka wannan alaji sanin Allah ne mai hankali za ga baya taba zaben mace ko namiji kawai Allah ya kana gari sun kuna ji da eh tabiya ce ta dan adam yana son tazwi idan kai ayya mazaji ukara so Allah ya baka wani abu murna ne a canja ma sai amma ba za ta Allah tilas ba wani ba zai samu nawa nawa akai ayyan suke ne ba ayyan suke ne ba na to kaji ba akwai wannan yake matan ba sun fito sai iyayen in sau da yawa ana samun da yawa daga matan suna da tausayi suna tausaya tana gidanta amma da abin da ya faru za ga za ta zo ta tausaya wa mahaifiyarta ko mahaifinta shi ka kawai dai Allah ya bada nagari yawan Allah ya kawo nagari sai ga namijin ne kuma jiwa mai tausayi mai kulawa wannan shi ne kullum kawai addu'a kai sai Allah ya baka ya nagari in Allah ya baka ya nagari ya zama ba komai ko ba ta maza ne zai tausaya ba tallantana abin yawa حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سيد بن زيد قال نعم قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه yace Jabir Abdullahi ya dantar da su kale yace kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da abinci Allah tabbata a gare shi yace man kana lahu salatu banat duk wanda yake da yaya mata guda uku to ga abin da yake nuna kana kula da su uku nan ba ka yi tsaye da shi to ka tabbatar da cewa da matsala wajen kula da yaya dan wanda za ku gaba ta iya miki wannan na farko yu'wihinna yana tattaro su abin da ya ba su makwanci inda za su kwanta ba su za su nema wa kansu ba kawai haihuwa ba ce mutum ya ta zubo ƴaƴa gaba ƴaƴan zoma ba haka ba a in ka haifa din ka je da za ka yi da shi da Allah ne ya zo sai ce idan awa ahadukum ila jarashi shi ne tattarowa ka ba mutum makwanci yi uwi da ya ba su makwanci wa yaqtihinna kamar yana isar musu bukatun su ne yau da gobe shine yaqtihinna arwayar da ibn Hajar ya kawo a cikin ruwaya da wani cewa yaquluhunna ba yana daukan nauyi dan wannan da dan dan abun jafa jafan nan dan larura rayuwa da alaji da dan kayan sawa wa yarhamuhunna kuma yana tausaya musu idan bai hada wannan abubuwa uku ba to baya kula da su su za su ta nemo abinci kai wasu kawai yake amma su za su fito da darra dan ta ba ta gidan ta fito da yara suna su tare jama'a a hanya wai abinci suke nema ina guje sai da za ne ba marayu bane mijin na nan ga sabuwar haihuwa bayan ta ko ba ku ganin irin su hanya gaba ɗaya kuma wannan su hudu ko biyar suna bunta duk a hanya suke yawo su suke ci da kansu ba irin wannan annabi yake nufi ba don kin gaba ɗaya abubuwa ba abin da ke dan ba tausayi inda tausayi karbe tarar dare yara mata suna yawo a ciki suna ba babu tausayi shi dai aikin sa kawai ya haifi yayin shi ne kawai kaga duk abubuwan da annabi ya faɗa nan ba daya wataƙila ba a hanya za su kwana ba tausayi faƙar wajen wata lahul janna albarka duk wanda ya mutu abubuwan nan uku to aljanna ta tabbata a gare shi yanke yanke wato kawai abin da ya rage wani ya mutu ya shiga aljanna shine yanke shine ba abu ya kare jinji to yan kan bata eh certificate saboda haka haihuwar ya mace ba certificate ne na aljanna idan an ba da wannan zardan uku ba su makwancin da za su zauna sai a mutu tufafi da abubuwa na yau da gobe sannan kuma da tausaya musu ko shakka babu ka tike haka ba kana aljanna Allah ya baka ayyama ka ba tsanarka yi ba kan mutum ya fada cikin wayar sana wai za mu kira adu bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa qabil yatawara min al qawmi min su'i ma bukira bi ayumsikuhu ala hawlin aw yabsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumu su a jahiliya da hannu an ce mutum an samu karuwa da ya ka samu mace sai ba ta rai kago ji yanzu a jahiliya din suke yi ne a yanzu mutum ya bata rai wa huwa kabin ya shiga bata rai shiga burkike fuska ya tawara min alqawmi hal yarqu yawa bukare me yasa ni su imamu kirabi saboda mu da abin da aka yi ba alkitabi kana cewa karawa wani zai danna ba da ba na so saboda ka ce ba a sai an samu karuwa kiran kai ba to sai ba ra ba wa kansa shawara ayin fi ku ala hudi wannan yar mace ya rike ta amma cikin wulakanci an yaji su fi tura ko ko ya kirba za ta aka sai binne ta da ranta Allah yake ala ku taura ta aba ya ku kin da abin da ke hukunci ne shi da Allah ya bada ya waji yanci ma yake idan kiyawa ta zuci an to mai wanda ya binne kansa da wa idan mawqudatu su ila bi ayi dhanbin qutilat ranar kiyama za a ta tambaya bi ayi zambin kutila wani zunubi ta yi aka kashe ta idan aka tambayi wacce aka binne da ranta bi ayi zambin kutila da ran da zo ayar nan sai na ta wasu labari da suka karanta wani ba Allah da ya rubuta wani balaraban kawai ya dawo daga gona sai sai ya sallah a wani masallaci su sallan magrib sai limamin da ya zo yana karanta surar surar da yake ka wai zal mabudatu fi ila bi ayi zal fi kafir yana tawai da bi ayi zal bin kutila yana tai shi kuma sai ya karbu saboda a gonarsa wata akuya ta shiga magona ya kashe ta yaro ya dan ciro alkamarsa da waye da taje kawai ta ci mar wannan alkamar kawai sai kashe ta sai karbu sai duk liman yana ta cewa me sai aka kace ta sai dauka da akuya aji sai ce muddin shahidin haka da yake mutu shay'in sai mai mai ta yake mutu shay'in akalat yake al kwanan alkama ta tinye wai shi ne tunin ga wai ya dauka shi yake tambaya mutu shay'in akalat kwanan alkama ta tinye to saboda haka Allah madaukakin sarki zai tuhumi wanda suka binne yayansu da rai Allah Abdullahi ibn Mubarak yana da yake cewa wanda bayan ya mutu ne yake abin da yake tayar masa hankali in ya tuno yake yana da ɗaya kafin ya musulunta a jahiliya yake shi ma baya san ta yamma da ta yi waye yake wajen sai tare da kawai ji binne ya binne ta nan da ya dawo yana shigowa gida ta tawo da gudu da rungume shi abba san da zuwa ya daga ta sama abda kasa a jikin gemun ta karkade ba a je zuwa zai binne ta kawai sai ka fita ita suna tafiya a hanya tana sai man wasa irin irin yara masu shiga rai yana zuwa da yi wata rijiya mai zurfi sai wurga da ta yi tsara bayan ya jefa ta ta yi wannan tsarar ta kamata ya yi tausaya mata sai ɗaukatar dutse je yi ta da shi to bayan ya musulunta duk ran da ya tuno zai ta kuka da ya ba annaba ne za su salamu ya wannan labari shi kansa annabi sai da ya zuwa da hawa yace wallahi ba dan al-islamu ya dubu ba kabula ruwa da wannan abin da kai ya dandan da abu da to haka suke yi a jahiliya sai da wani lokacin kuma ba za a bulle da waje a wata kawai gwara dabba da ita sai a kai ta bayan kai yadda ake aje dabba a wajen kirki ita ba ga rayuwa cikin wulakanci saboda me yasa ta zo a mace wa yasa ta to kaga shine shi za a ana magana wani human rights musulunci za a karanta to mun shi a musulunci haƙi ruruwa rights akwai karewar ma mutum haƙi ruruwa akwai yancin daga gidan zuwata nauyi ka karanta hadisai ka karanta duka an gaya ma hukuncin wato dabbobi da tsuntsaye da kwari kowane jira ga yawa ya rata mu'amalance su to shine annabi alayhi salatu wasallam yace wa yarhamuhun faqad wajabat lahu jannatul batta faqala rasulun min ba'd al wani mutum yana jin wannan certificate din na masu yaya uku mata sai ce wa tintaini shi ne ne ne sai ce hada masu biyu ya tambaya annabi alayhi salatu wasallam ya rasulullah hada masu biyu kale yace wa tintaini hada masu biyu shikenan hadda wajibi ne ni da annabi ne da sallallahu alaihi cewa bi bawari ba cewa duk wanda yake da da shi ya riga shi gidan da gaskiya sabon balaga to zai zama mata ne ke tura na gaskiya ba namiji ba ba namiji ba ko mace ko namiji yana ga wanda ya binne bi uku ba Allah ya dace da babu man ala talata akhawati babu da yake magana akan wanda ya kula da ƴan uwa mata guda uku حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد نعم عن سعيد بن ابي سالم عن سعيد بن عبد الرحمن بن مؤمن سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل يزين كتوى عن أيوب بن بشير المعاوي على أبي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان هنا أبو سعيد الخدري lokacin da za a yakin Uhud cewa kai ya koma ya yi yarinta eh lokacin da za a yakin Uhud sannan kuma an ce masanin fikihu ne kwarai da gaske lokacin da mahaifin shi aka yi masa shahada a yakin Uhud mahaifin shi Sa'id a matsayi Sa'id ibn Malik shi Malik ibn Sinan lokacin da aka yi masa shahada a yakin Uhud su mahaifin sa talaka ne fitik kuma ga shi ya mutu ga iyayensa ga kalli kamar da jazir shaba da jazir sannan dai abun yin jiji sai ta fi gura annabi alaihi salatu wasalam dan ya kai maka cewa yana dan yana da bukata yana zuwa ranar da yaje zauna irin mutanen nan ne da laif aluna nas ilhafa ba yake tambaya yaje zauna a ranar kuma sai aka yi sa'a annabi ya karanto hadisin nan na wato da annabi yake cewa man tagna abnahu la man yasta'jib yu'ifuhu la duk wanda ya wadata da Allah Allah zai wadata shi wanda ya kame kuma Allah zai kama shi sai ko ba yake tambaya shi wallahi wani tambaya sai ba to da ya ga mutu da wannan magana da annabi ya faɗa man tagna yughnihi Allah wanda ya nemi wadata ubangiji Allah zai wadata shi wa man yasta'jib yu'ifuhu Allah wanda kuma ya kame ya nemi kamewa shi ba Allah zai kama shi ya rasu a shekara ta 74 bayan hijira to shi ne yake cewa um anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sunan sa asali sa'ad ibn malik sa'ad ibn malik ibn sinan yana cikin masu yawan hadisi wanda hadisin ya hawa dubu duk da cewa karanci da karin nan kana yake la yakunu lahadi salatu barat ba wani mutum da zai kai kan dina da 'ya'ya mata guda uku aw salatu akhawati ko ƴan uwa mata guda uku kalle kenan aban masu fayyaxinu ilayhinna ya kyautata musu illa da kanar janna ba shi ne yake kana kana hadisi ne haka duk wanda yayi wannan an ban ba kalle ko wani abu da ya kamata ko ba ya kunta ne ya gajiya kai yanzu ka tafa kake tallabawa kannanka kuma wani abu da din da musamman yan uwa in kana so ka samu dillawa akan kannanka kai ka taimaka musu shine zaka faɗa aji amma ba abin da kai ya ce faɗa shine zaka yi dillawa abin da ya ce faɗa in naira dari nan ba zai ba su karfe jambaki ko dan karfe rifat shi mai gidan tsoho ne ya gajiya na ruwan sa domin karfe rifat shi ne ka raka ba ba ruwan sa da shi amma in ana ba su wannan da a kawo da su daga idan waje su ce ga wallahi ko ko biki za a je na babban kawata kake ba za a wata ba sai dai a lallaba ba amma ba abin da kai ya je fada ko kai ya kurarin kan kafa da za a fita domin abin da ka iya ke kawai faɗa to shine yake cewa sai la da kana janna ba sai ya shiga aljanna babi na 43 babu fadl man ala ibnatihi al-marduda wale ne babu da yake magana akan falalar wanda ya kula da yarsa wacce aka komo mata ita ya gama kula da ita ya ba ta tarbiyya yake ya aure da ita kaga yayi aikin ka to da ka je ko da na tili ya aure muku dan ka ga wani kasar ta dawo gida ta shiga wa ko da ba ne ku ta bane sai ni wallahi sanar duniya ne ke gobe ba da ko ta shekaru shekara biyu baya irin wannan bayan auren ya mutu ta mutu ta ba mutuwa ne kawai ne gidan ya wata wallahi ko ta fito da mutu ta kuma zo ra ta inda wajen biyar ko kuma kowa ya aura mata kuma aka rasa yadda za a yi shi sai kaje wani da aka zuwa ka makala masa ta dole auren da ya dace ba na biya wurin yanke kara ya kuma kallewa saboda ta ce ba ta san ya ce shi kuma wallahi bai ta ai ba a haka ba bai wa Allah ba mutun ta mutuwa to ko ta ko da aka yi aure ne ya mutu ba a go kana ta domin ita wato ba zaura tana da koriya fiye da budurwa annaba ne da zai kula cewa in ba miji ya zo a wata da shi ta ji mata to domin da hankalin ta ta san ya aure ke mu ka san duk wanda bai aure ba shi da hankali yawa mara da aure ku ya aure amma ka kalmar take kai yanzu ka san me yake wace ba Allah ka tambayi wanda ya aure ko shekara ɗaya da aure to yanzu ya fara ɗan level wanda ya fara a hankali a ni ban yi ijara ba kai ka nuna ayi kwarai ko kuma ka riga shi ba ko ko a tsadi ko ka taba kasa murta mundu saboda saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura idan mutum ya riga yana da wani ajiyar koya za ku ga a lokacin yanzu zai kara wurin tabi wallahi ya fi kowa hankali kuma ya fi kowa sanin matar da ya kamata ya a wannan daidai wannan gaba za ka ga shi duk wata abubuwa da kake yanzu da aka zo ana hira ana ta hira kuna kana faɗa wani abu kawai in yi ba shi duka rayuwa to da ya san akwai yarda a wannan kalmar kalmomin Allah eh kawai gani kawai abin da ya zabe ba shi sai ce kazalika kunna min qablu famanna Allahu alaina mu ba da aka rubuta wannan kalmar za Allah ya rawa ya ciki ya lokacin da ne to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to duk wanda Allah ya jarabe ta da irin wannan to jarabawa ce sai kawai a karbi kadara da Allah madaukakin sarki ya tura maka Isa za ku ga saboda kula da baka ya kace idan aka tafi ta saki na daya kace wa gidan domin har yanzu ba tattace shi ake zai ci gaba da kula da ita sai idda ta tsare saki na biyu ba haka ba ta saki abin da ba zai da ita ba kawai rabon kwana ba amma ciyarwa da kula da kudin zaburi da komai da komai da bayar kuma Allah ya ce ka zauna ne da Allah la yuji su ba da zalika wata kila a shirya bifo wannan kwana 45 minimum misali don wata a kwana 45 za ta iya gaba idda in tana al'ada sau biyu a wata shi kenan ta gaba to saboda haka shi za ka ce ka zauna idan ta tashi ta dawo gida to talaqun ba'in ake talaqun ne gairu raji'i a ta tanki a zaujan gaira ko dai ta gaba idda ko kuma take uku kaga gidansu za ta fi dole to a wannan ne annabi yake haƙurƙurtar da iyaye tarbiyyar da kai da yanzu ga wata zaka kuma kuma ta sha babban da wata kai da domin yanzu hankalin da ya nuna ba irin da ba to shine za a magana kan falalan wanda ba ya kula da ba zo ba ta aka mutunta maka in dai ba fitinan ya bace wanda wato ba da san zama auren misali har kawai ko kuma wanda wancan barau da ake fara barau kallon ne ake fara to kaga ta aka ji ƴaƴan lawasa ya ji ciwo ba ki gani wannan zai ganta kada yake aji ta fara ai gaba ka yi saboda inda kike yaji da ke zai raba kwana yadda uwar ki take da daki ya kwana ke ma kira da kwana to yi da kowace ta kuma sai ko kaje ta wajen da ne da kai ta gida to sai yake cewa حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي على أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سراقة بن جعفر ألا أدلك على أعظم الصدقة يكي كم بلا بلا في يدك يا أبو سامو في جرما صدقة أو من أعظم الصدقة هو ما في ما في جرما لا كاوي جدا صيغة المبالغة وتمين دك ما في جرما صدقة قال بلى يا رسول الله يكي بالي يا باكين الله ana ce ce ibnu ka majudatin ilayka ibnu tuka majudatin ilayka ita da aka dawo ma da ita wacce aka sako ma ko mijin da ya mutu to babban sadaka ce laysa laha kasibu gairu wanda ba ta da wanda zai nemo wata ba kai ba ai mu fi kun ba bai ce da idan ba kai ba to da aka mafi girman sadaka ne wannan bai yi ne amma wurare da dama ba da yake ce abubuwa da dama suna ba shi kariya domin hadisin bukari ya nuna wato falalan wanda yake ciyar da baraya da badawa yau kaga ya an fita حدثنا ذكر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى قال سمعت ابي عن سراقه بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقه مثله kaga irin hadisi yana da shawahid irin wancan ne a wannan kuma a wannan yayin ganta a wannan alaku oke haka ne bai yi ma wancan lambar na kala حدثنا أيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد المكدام ابن معد كرب هو معد كربة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دعمت نفسك فهو لك صدقة annabi yana cewa duk abin da kake yadda kanka to na abun sadaka ne a kanka wa ma da amka wala daka fa huwa laka sadaka abin da kake yadda ƴaƴanka ma sadaka ne a kanka eh in kan ne muladan kenan wa ma da amka zawji fa huwa laka sadaka abin da kake yadda matarka ma sadaka ne a kanka wa ma an'amta khadimuka fa huwa laka sadaka abin da kake yadda bai aike ka ba shi ma sadaka ne shi za idan ka je siyo kayan abinci ka kai ta lita kawai ka tuna cewa ibada ce sai ka samu lada shi ne abin da Usaini ne yake faɗa adatu ahlul yaqabati ibada an gane wa ibadatu ahlul ghaflati ada shi ne kawai gobe saboda haka wannan shi ne babu man kan ya ayyata lokaci yayi na awwal da kuma bayani yana da bayani da wanda ba ku kula yana da kuma kike da yake da wannan na da kuma wani da suna da shawarwa da kuma da doka la da ya ba ka da na da ba da bayani na alaikum salam to malam dangane da annabi yana bukatar mai kanti kamar mai sai da turare in kun zo sun dangula mutu yake bai bukatar nan yana da laifi ko kuma a rasu
magana da aka yi cewa annabi alaihi salatu wasallam yana son abubuwa masu kayan kanti sai annabi yake cewa idan mai sai da turare ya zo irin masu dangula sai kace ba ka bukata kana da wani ba laifi ba kada laifi kada laifi don wani turaren ma aka zama idan mu kare shi za a ga kirare shi kai dai ai yi kowa da wanda yake so wai kiraren da aka samu zai ga dukan kamar yadda shi to da aka dan kai rejection ba matsala ba eh wannan aikin da shi kuma shi kansa cewa idan ba ka kyauta kai rejection ai ba ta kai kai zunubi ba illa iya ka buru a cikin mutunci ne karba musamman ka san wanda zai baka waje ba gudi ba daga baya akwai gaba da zaka zo nan gaban mu su kanka a kurai a cikin larawa akwai annabi wanda annabi ne baka kai shi ba in ka kawo shi baya saboda wanda yake saboda haka ba ne jibe ne gaskiya kuma tambaya ce ne malam ne yake so na eh na hmm fata bayyana ko fata sabbata wani ibn mu'ayyid ai akan sai eh amma wani yake nuna cewa ba su wani da dinin ko eh na ga na za ka iya mana amma kuma irin wannan ko ta waya ka kira mutum kuka gaisa ai kai wanzu musamman yanzu da zamani yanzu kai ba zumunci kwarai da gaske amma wannan kaga shi bai da ma karfin haƙƙin zumunci a kan mutahabi ne kai da ga maka da zumunci ko za ka bada a kan yana jikin bukari wala jilani ta abatu la yajma alaihi wa tabaraka alaihi ana magana kan wanda suke yan uwa na jini ka san kafin da yake yi magana to a wajen imamu malik wanda suke wanda dole ka ga mutum da zumunci ne ko ne iyayenka da matarka da yayanka ne dole su kuma sai babu jaji suke fiya duk wanda kake da alaka da shi sai ka fada da alaka kawai wanda za a ce dangin ka ne ayan karami da ayan ne kuma ya ji magana ta fara kallon Allah ya ka a lokacin kaji wa ikhlas salati kowa da wani da akwai kilasi da akwai ji akwai shi ko wanda ya zo dole akwai wanda yake mai karfi akwai kuma mutahaji haka take to amma abinci tare abu ne wanda yake abin su dan a fada wa wannan layin su saboda haka a shawaya na ka daga ba na yi ba da ganin kaza to shi ke da rubuci amma ba kamar bi wanda za a yi da sababa abubuwan da kuma kai da Allah ya wala ko kan da yake na wala yakhrujna
dan wanda misali su mazaban da suka kore su ne masu yi su ma idan suka fita ko ba a kore su masu tabbatar da mai gida su ma ne su ne to malam ne da ba Allah ya ce illa in sai dai tana dai to mutum ya suna albarka a gida zina ke yi da illa in ya jina bi fahim cikin bugun a ko ta in a ko ta da ta ta maza saboda wai yanzu dan ta kunta tawa an rabu su bara ta da yake ya maza kawai dan kula muku kallo da rage mutunci ka gane ko to irin wannan su ka ga addinin ribai da ke gobe ko ko in ta ga dama a matasan sai ta yi shuga mobi da rage gani to wani yana fara a kai to Allah yake wannan ba da ta kyale su a fata cikin su su fita su fita ka san cewa wayannan ayoyin da kake kallo ka san saboda wani zamani da muka shige yanzu da ana interpretation din su Allah ya ka jawo wani wasu abubuwan ko ana wukhendin ne ana koyewa zo wannan tamu nan Allah ta yi muni sai da kake tsammani duk wannan ayoyin da kake gani yanzu duk an fassara a aikace ya ji da imani yake mu bayyana to na ka haram sai so da haka shine abin da Allah ya ji ne amma an saki mace saki daya kin ya ji zuwa su rika zage zage ce ba shi da gidan iyaye ne kaza sun saba wa Allah ba shi ta tashi wace inda ta tsaya tsawon kwa tsawon jini uku idan ka ga an kore da to wannan dalilin ne shi Allah ba wa na har yau dai wannan ba Allah da muke da shi da nan gaba nan da aka yi zuwa bani shi yana aka wuce an ce an zama muke amma dai har yanzu jikin da ka ba wuce a ce da tona mutum ma kace ya jiki zai je wata wuce shi ba wai shi bane ma ka ga ban kace ya jiki sai ba sauki kawai sai ya haka yake ya wani sauki ba zan je wata wuce kuma ana rama ne sai ya jiki yake yana ba wuce so da haka muna fata Allah ya kawo cikin sarki ya daga sabon da Allah ya kawo cikin sarki ya nemi maka kafa duk da mutum ya ta da ya ya da ta ga wannan lafiya mun yi da lafiya da kai da lafiya Allah ya kawo da ya ya da ko ko mu da da da da ya ya da ko ko mu da sai ya kuwa da kai kike jarawa kuma ba a da wannan da da ya ya da ko mu da ya ya